الحمد لله الواسع العظيم الجواد البر الرحيم خلق كل شيء فقدره وأنزل الشرع فيسره وهو الحكيم العليم بدأ الخلق وأنهى وسير الفلك وأجرى ذلك تقدير العزيز العليم أحمده سبحانه وتعالى على ما عولى وهدى وأشكره على ما وهب وأعطى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلي الأعلى الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أيها المسلمون أخرج البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر فقال أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النهر قلنا بلى قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذو الهجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليست بالبلدة الحرام قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت فقالوا نعم قال اللهم اشهد قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب هذا الحديث الجليل أيها الإخوة يجلي ثلاث أمور بين الناس كبار وحقوق عظام من أشد المنكر وأكبر الإجرام الاعتداء عليها أو التهوين من شأنها هي أساس الأمن والاستقرار وهي ركيزة السلام والإسلام ألا وهو الحفاظ على الدم على الدم والعرض والمال وفي الحديث بيان هام من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمة الإسلام في كل زمان ومكان من أجل أن تجتمع كلمتهم ومن أجل أن لا يدخل الشيطان بينهم ومن أجل أن تراءى حقوق المؤمنين الذين هم عند الله عز وجل حرمتهم أعظم من حرمة الكعبة المشرفة تأملوا عباد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم فقد سان الإسلام النفس الإنسانية أن تزهق بغير حق وحرم الدماء أن تراق ظلما وعدوانا واعتبر مرتكب هذه الجريمة كأنما قتل الناس جميعا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وكثرت الآيات الكريمات والأحاديث النبوية الشريفة التي تجرم هذا العدوان عليها وأوجبت إيقاء العقوبة الرادعة بحقه زجرا لكل من تحدثه نفسه بارتكابها وكفل الإسلام الإنسان ما له أن يعتدى عليه فحرم كل صورة من سور العدوان على المال وتوعدت الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة من يفعل ذلك بالعذاب الشديد يوم القيامة وفرضت عقوبات مشددة على من يقترفها وأولت الشريعة الإسلامية الأعراض إناية خاصة فأوجبت صيانتها والمحافظة عليها وحرمت الاعتداء عليها أو النيل منها بأي وجه من الوجوه فالعرض من القضايا الرئيسية التي يجهد كل إنسان نفسه في المحافظة عليها إخوة الإسلام إن المؤمن له هرمة ومكانة أعظم من مكانة الدنيا قال عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون عند الله أهون على الله من قتل رجل مسلم أخرجه أهل السنن ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كل فعل يكون سببا للنزاع وسفك الدماء فقال لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع عهدكم على بيع أخيه وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم الاستهانة بدماء المسلمين من أكبر جرم شنيع وفي الآخرة عذاب عظيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ولا يجوز للمسلم أن يعتدي على أخيه المسلم ولو بالترويع وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وأصحابه كانوا في سفر فنام رجل منهم فطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال عليه الصلاة والسلام لا يهل لمسلم أن يروع مسلما أخرجه أبو داود وأحمد وحرم إشهار السلاح أو الإشارة به على المسلم فقال عليه الصلاة والسلام من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يضعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه أخرج البخاري ومسلم وقال عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السلاح فليس منا وأما هرمة المال وقد حرم الإسلام التعدي على مال المسلم بسرقة أو غصب أو إتلاف أو أكل بالباطل كالربا والغش وغير ذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال عن الربا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فسمى الربا ظلما لأن فيه ضررا على المأخوذ منه وكذا حرم الإسلام البيع على بيع الغير وفي الحديث ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وحرم النجش وهو رفع ثمن السلعة لا لأجل شرائها وكل نوع من أنواع المخادعة بين الناس ولا يسفو الأمن ولا يتم الاستقرار إلا بعد حفظ بعد حفظ الأنفس واحترام الأموال إلا بصيانة الأعراض فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام حرمة عرض المسلم يتضمن عدة أمور منها حرمة الحقد والحسد والسب والقذف والغيبة والنميمة والبهتان والافتراء وقول الزور والشهادة به وغير ذلك فهذه كلها مما حرمها الإسلام قال تعالى إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون واجتناب سوء الظن والغيبة يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال عليه الصلاة والسلام في التحريم منها والتحذير منها يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في قعر بيته أخرجه أبو داود وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن حرمة عرض المسلم فشبهه باسم من يأكل الربا بل جعله أعلى منه فقال عليه الصلاة والسلام الربا 72 بابا من أبواب يعني من أبواب أدناها مثل اتيان الرجل أمه وأربى الربا أي أعلى الربا استطالة الرجل في أرض أخيه أي أن يعتدي العبد على عرض أخيه المسلم بالكذب والغيبة والنميمة أخرج الحديث الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وأخيرا أبعث رسالة إلى المسلمين عامة وإلى السياسيين خاصة خصوصا في هذه الأيام التي تجري فيها الانتخابات بألا يقعوا في حفرة من حفر النار بسبب الوقاء في دم مسلم أو عرضه أو ماله اللهم احفظ ألسنتنا وأيدينا وقلوبنا عن الوقوف أراضي المسلمين ودماءهم وأموالهم اللهم إنا نعوذ بك أن نصيب مالا حراما أو عرضا حراما أو دما حراما اللهم قر أعيننا بصلاح قلوبنا وق- وقربها منك يا رب العالمين ومتعها بالأنس منك وبك والاستغناء عن كل أحد سواك يا رب العالمين alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai yalwa na baiwa ga bayinsa mai kyauta mai rahama gare su ya halicci dukkan halitta kuma ya kaddara musu ainihin kaddara da hukuncinsa ya saukar da shari'a ta musulunci kuma ya yassare ta ga bayi Allah ta'ala shine ya halicci dukkan halitta shine wanda ya tafiyar da jirgin ruwa akan teku ذلك تقدير العزيز العليم wannan dukkan abin da gani kaddarawa ce ta Allah mabuwayi mai girma masani game da halin da bai suke shi ina godiya ga Allah ta'ala ina yabo gare shi bisa shari'a da yayi mana da kuma ni'imomi da yayi mana ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai shine al-malikul aliyul ala al-maliku mamallakin dukkan komai madaukaki subhanahu wata'ala shine na farko wanda ba shi da ƙarshe kuma shi ne na ƙarshe wanda komai zai cike ban da shi subhanahu wa ta'ala ina ce da wa annabi muhammad bawan allah ne ko manzan allah ne zaɓaɓɓe daga allah wanda ya zo mana da shiriya sai rada ci allah tabbata ga annabi muhammad da alayensa tsarkaka da sahabbansa bayan allah na gari masu girma da wanda suka ba hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka in wa musulmi allah tabaraka wa ta'ala cikin alkur'ani yana jan hankalinmu yace ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani in tattakullaha in kuka ji tsoron Allah in kuka bi Allah wajen yin abin da Allah ya faɗa da barin abin da Allah ya hana in tattakullaha yaj'al lakum furqana zai sanya muku rarrabewa zai haska ya nuna muku hanya ta daidai ya ganar da ku daidai kuma ya nuna muku hanya ta barna da bata don ku kauce mata wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma zai kankare muku zunubanku da kurakuranku wa yaghfir lakum kuma zai gafarta muku wallahu dhul fadlil azim ku sani Allah fa mai yawan falala ne mai girma ɗan uwa musulmi Imam Bukhari da Muslim sun fidda hadisi daga Abi Bakrata Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana huduba a ranar da ranar babbar sallah ranar babbar sallah manzo Allah ya huduba a hajin ban kwana yace khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawan nahari manzo Allah ya mana huduba a ranar babbar sallah a cikin hudubar fakala yake cewa ayu yaumin hada ya ku mutane yau wace rana ce kulna Allah wa rasulu alam muka ce Allah da ma'aiki su suka sani fa sakata sai ma'aikin Allah yi shiru hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi har muka dauka zai ambaci wannan rana da wani suna wanda ba sunan da muka sani ba fakala sai manzo Allah yace alaysa yawmun nahari alaysa yawman nahar yau ba ranar babbar sallah bace kulna bala muka ce kwarai ya ma'aikin Allah qala manzo Allah yace wa ayyu shahrin hada yau wannan wata da muke cikin wani wata ne kulna Allahu wa rasuluhu alam muka ce Allah da ma'aike suka sani fa sakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi yace sai ma'aikin Allah ya shiru sai muka dauka zai ambaci wannan wata da wani suna ba wanda muka sani ba fa kala sai ce alaysa dhulhijja shin wannan watan ba watan zulhijja ba ne? kulna bala muka ce kwarai ya ma'aikin Allah kala ya ce ayyu baladin hada wannan gari da muke ciki wani gari ne kuwa kulna Allah wa rasuluhu alam muka ce Allah da ma'aiki suka sani fa sakata ma'aikin Allah in shiru hatta zananna annahu sayasmi bi ghairi ismihi har muka dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ambaci wannan gari da wani suna ba wanda muka sani ba kala yace alaysat bil baldatil haram wannan gari ba shi ne gari mai alfarma na makka ba kulna bala muka ce kwarai ya ma'aikin Allah kala sai manzan Allah ya ce fa inna dima'akum ku saurara ya ku mutane ku sani jininku wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum da mutuncin ko alaikum haram bainakum haram haramun ne tsakaninku ka hurmati yaumikum hada kama alfarman wannan rana da muke ciki wannan yini na babbar sallah fi sharikum hada a wannan wata mai alfarma na watan zulhijja fi baladikum hada a wannan gari mai alfarma na makka manzo Allah ya ce ila yaumi talqauna rabbakum wannan hukunci yana nan har ranar da za ku gamu da ubangijinku har duniya ta kare ala hal ballag manzo Allah ya ce shin na isa muku da sako qalu na'am suka ce kwarai ya ma'aikin Allah qala allahumma shahad yace Allah ka shaida na isar da sako Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yana faɗa game da wannan huduba yace fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa innaha la wasiyatuhu ila ummati wannan wasiyar annabi ce sallallahu alaihi wasallama ga al'ummarsa falyuballigh ash-shahidul ghaiba wanda iji ya isar da da wannan wasiya ga wanda bai ji ba wannan hadisi ɗan uwa yana bayyana mana al'amura masu girma guda uku wanda yake haƙoƙi ne na musulmi mai alfarma haƙoƙi masu alfarma wanda ba a yadda wani ya taɓa wa wani wannan haƙƙi ba daga waɗannan haƙoƙi masu girma yana cikin babban laifi mutum ya ƙetare iyakar Allah wajen keta alfarmar waɗannan abubuwa guda uku da aka ambata waɗannan abubuwa guda uku ginshiƙi ne na rayuwar mutane ƙarƙashinsu ake samun zaman lafiya ƙarƙashinsu ake samun yalwa arziki ƙarƙashinsu ake samun mutunci da girma shi ne tsare abubuwa guda uku tsare jini da tsare dukiya da tsare mutunci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a wannan hadisi ya bayyana mana cewa shari'ar musulunci tana ba da kulawa ta musamman ga waɗannan abubuwa guda uku a kowane zamani a kowane guri kuma ba a yadda ba wani ya keta alfarmo wani musulmi a cikin waɗannan al'amura da aka ambata kuma ana gargadi ana jan hankali cewa kada mu kyale shedan ya ratsa cikinmu ya shigo har ya tunzura musulmi akan musulmi ya keta alfarmar ɗan uwansa ko dai a jininsa ko a dukiyarsa ko a mutuncinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa inna dima'akum ya ku mutane ku ji ku saurara ku ji jininku wa amwalakum da dukiyoyinku wa a'radakum da mutuncinku bainakum haram haram ne tsakaninku bai halatta wani ya keta ainihin waɗannan ga wani musulmi ba sai ya kwatanta alfarmar wannan da alfarmar abubuwa guda uku da mutane suke ganin girmansu na farko dai ranar babbar sallah rana ce da larabawa suke girmama ta yawmun nahar kuma dama manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama yace babu wata rana da tafi daraja a wajen Allah fiye da wannan rana rana ce mai daraja mai girma to alfarma jinin mummuni da dukiyarsa da mutuncinsa daidai take da alfarmar wannan rana in ma bata fita ba na biyu ana girmama watan zulhijja wata ne mai alfarma wata ne mai girma cikin watanni masu alfarma to in kun san alfarmar wannan wata kuna kiyaye darajarsa da alfarmarsa to ku sani jinin musulmi da dukiyarsa da mutuncinsa suna daidai da alfarmar wannan wata ko ma fiye da haka sannan garin makka laraba suna girmama shi domin gari ne mai alfarma da ɗakin ka'aba yake cikinsa to in kuna girmama wannan gari ku sani alfarma ta jinin mummuni da dukiyarsa da mutuncinsa daidai yake da alfarmar wannan gari ko ma fiye da haka saboda haka sai manzo Allah ya kwatanta girman waɗannan abubuwa da mutane suke ganin girman su da ainihin jinin musulmi da dukiyarsa da mutuncinsa saboda haka musulunci ya bada kulawa ta musamman game da jini na mummuni bal ma Allah ya shaida mana a cikin alkur'ani cewa hukuncin da ya ga banu Isra'ila shine cewa min ajli zalika katabna ala bani Isra'ila mun wajabta mun hukunta akan banu Isra'ila cewa me annahu man qatala nafsan bighairi nafsin wanda ya kashe rai ba dalilin wannan ran ya kashe wani ba aw fasadin fil ardi ko ya da barna a bayan ƙasa barnar da ta kai ga zubar da jini ko ta kai da lalata dukiya ko ta kai ga cin mutunci aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an hukuncin sa a wajen Allah kamar ya kashe dukkan dan adam ne a bayan ƙasa kamar ya kashe dukkan dan adam ne a bayan ƙasa wa man ahyaha wanda ya tsare wannan kuma ainihin mummuni faka annama ahyan nasa jami'a kamar ya raya mutane ne baki da ayoyi da dama sun bayyana alfarma na jinin mummuni da tsare shi kamar yadda kuma musulunci ya nuna alfarma ta dukiyar mummuni kamar yadda kuma saboda albarmar dukiya ce ma aka ce duk wanda ya dauki dukiyar wani a yanke hannunsa duk da daraja hannu a yanke hannunsa hukuma mai tsanani sannan ya bada kulawa ta musamman ga mutunci domin dan adam yana rayuwa ne a bisa mutuncinsa ranar da mutum ya zama bayi da kima bayi da mutunci to bai zama dan adam cikakke ba ya zama kaskantacce ya lalace kana ganin girman mutum ne don me don kimar mutuncinsa ranar da aka ce ba shi da mutunci mai amfanin mutum ba da amfani saboda haka shi yasa addinin musulunci zaka ga cikin hadisai da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana jan hankali har ma ba wai kashe mummuni ko zubar da jininsa ba a'a wani sababi ma da zai kai ga haka an hana ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tahasadu kada ku yi hasada dan me hasada tana iya kaiwa ga zubar da jini hasada tana iya kaiwa ga me ga lalata dukiya hasada tana iya kaiwa ga cin mutunci saboda haka kada ku yi hasada wala tanajashu kada ku yi ciniki na najash yaudara saboda me duk wanda aka yi ciniki ya tabbata an yaudare shi to ba zai ji daɗi ba kuma yana iya haifar da gaba kuma yana iya haifar da barna wala tabaghadu kada ku yi gaba kada ku aikata abin da zai haifar muku da gaba gabar da za ta sa ku yaƙi juna ko ku ci mutuncin juna ko ku lalata dukiyar juna wala tabaghadu wala tadabaru kada ku juya wa juna baya ku yi haifar da abin da zai sa ba za ku tsare kimar junanku ba ku juya wa juna baya wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din kada wani ya yi ciniki akan cinikin wani domin koba ce ta fitina kana son abin nan wani ya zo isha gabanka ba za ka ji haushinsa ba ba za ka ji damuwa ba kaga gaba sai ta faru komai zai iya faruwa na taba jini ko mutunci ko makamancin haka sai manzo Allah ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamo bayin Allah ƴan uwan juna sai ya ce almuslimu akhul muslim ya sake nanatawa almuslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne ya ce la yajlimuhu bai dace izalance shi ba zalunci ya ci karo da ƴan uwantaka dan uwanka bai dace ka zalunce shi ba wala yakhdhulu bai kamata ya tabar da shi ba a lokacin da yake neman taimako ka yi watsi da shi ba wala ya hakiru bai dace irena dan uwansa musulmi ba sai yace attaqwa hauna taqwa tana nan sai ya nuna kirjinsa sau uku yana cewa attaqwa hauna attaqwa hauna sai yace bi hasabi imri'in muslim ya ishi mutum musulmi laifi min sharri ya ishi mutum musulmi sharri an yakira akahu muslim ya rena dan uwansa musulmi sharri ne ka rena dan uwanka musulmi ka zubar da kimarsa ka keta shi wannan sharri ne sai ya ce kullul muslimi alal muslimi haram ya dafa kofa baki daya bayan ya yi dalla-dalla sai ya zo ya rufe a dunkule ya ce kai dukkan musulmi ma game da ɗan'uwansa musulmi haramun ne damuhu jininsa wa maluhu da dukiyarsa wa irduhu da mutuncinsa in dai ɗan'uwanka ne musulmi bai halatta ba kowa da ba musulmi ba ne bai halatta ba bai ana nufin ya halatta ga wanda ba a'a babu dalilin da zaka ci mutuncin ko da ba musulmi ba ne babu dalilin da zaka taɓa dukiyarsa ko jininsa sai a bisa hakki na shari'a saboda haka manzo Allah sallama ya ba mu ka'ida gamammiya kullul muslimi alal muslimi haram ka'ida ce kuma ya ce ila an talqau rabbakum har ranar da za ku da ubangiji wannan hukuncin baya yankewa har tashin alkiyama kullul muslimi alal muslimi haram kowane dan uwa musulmi akan dan uwansa haramun ne damu ya taba jininsa wa irdu ya taba mutuncinsa wa ya taba dukiyarsa bai halatta saboda haka ba wai kadai zubar da jini game da jini ba a'a kai duk abin da zai kai ga haka ma an hana kai ko firgitar da musulmi ba a yadda ba wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya da sahabbai sai wani cikin sahabbai kwanta bacci yana rike da igiyarsa wata igiya ya rike sai wasu suka zo cikin wasa da raha sai suka janye wannan igiya sai ya firgita ya daga bacci da gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace la yahillu li muslimin an yurawwi'a muslima ya ko al'umma musulmi ku saurari wannan hukunci bai halatta ga wani musulmi ba ya firgita dan uwansa musulmi ya tsoratar da dan uwansa musulmi ko da da raha da wasa ne kar ka yi abinda zaka firgita musulmi ba a yadda ba laifi ne la yahillu li muslimin an yurawwi'a muslima ko wasa ne ka firgita shi ba a yadda ba bare kuma abinda zai kai ga ka aukar da shi cikin abin da zai taba jininsa ko dukiyarsa ko mutuncinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta bayyana makami ya haramta bayyana makami a zamanin baya mutane suna tafiya da makamansu takobi a rataya ko kuma kwari da baka ko kuma mashi da makamantansu a wancan zamani sai manzo Allah ya ce a daina bayyana makami kada a fito da makami tsirara ba a yadda ba a wancan zamani bare a yanzu dan me saboda kada ka je ka kuskure ka taba dan uwanka da makami kuma kai da'awar kuskure ne addini bai yadda ba in dai ka taba mutum da makami wai batun ka ce kuskure ne babu shi ba a yadda da wannan ba domin asalin makamin ma ba a yadda ka fito da shi ba manzo Allah ya ce man ashara ila akhihi bi hadidatin wanda ya dau makami ya nuna wa dan uwansa ya nuna dan uwansa makami fa innal mala'ikata tal'anu mala'iku za su rika tsine masa suna la'antarsa wa in kana akhahu li abi wa ummi ko dan uwansa ne ciki daya dan uwansa ne uwarsa ɗaya uwansa ɗaya ba a yadda ba bare kuma wani ma makami kawai ka nuna mutum haramun ne kuma duk wanda ya haka mala'iku za su ci gaba da la'antarsa manzo Allah ce man hamala alaihi sila fa laysa minna wanda izari makami akan mu baya cikin al'ummar nan bai halatta ka zare makami akan al'ummar musulmi ba haramun ne a tsare jini haka kuma dukiya aka hana Allah ya bada ka'ida ga mamiya ya ce ya allazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya kuma su imani ba a yadda ku ci dukiyar ku ta hanyar barna ba kowace hanya an je sunanta batil ba a yadda a taba dukiya ta wannan hanya ba sannan game da riba ya ce zalunci ne kada ku zalunci ‘yan uwanku ya ce wa in tubutun falakum ru'usu amwalikum in kuka tuba ka bar riba to abin da yake hannunku na dukiya an kyale muku wannan bayan tuba kenan sai ya ce la tazlimuna wala tuzlamun kada ku zai zalunci kuma ba za a zalunce ku ba ya nuna cewa cin riba zalunci ne duk wanda yake cin riba azzalimi ne yana zalunta ‘yan uwansa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana dukkan wata hanyar da za a taba dukiya ta hanyar barna ko a lalata ta dukiya tana da alfarma ta musulmi sannan kuma zaman lafiya baya tabbata tsare jini baya tabbata sai an tsare mutunci domin an taba mutunci zai kai ga taba komai ma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana duk wata hanya ta taba mutunci hanyar hasada hanyar zagi ko aibantawa yin kazafi ka kagawa mutum ƙarya namima cin nama yi da mutum buhtan iftira kage da ƙarya shaida zir ka ce haka ne alhali baka sani ba duk wannan haramun ne akan dan uwanka musulmi Allah ta'ala ce innal ladina yarmuna almuhsanati game da mata yake tangabo wanda yake jifan mata yace wacce mai zinaci ko wacce lalatacciya ce alghafilat amma mata da yake gafalallu gabarin sabo almuminat mata mummunai wanda ya haka lu'inu fid dunya wal akhirah Allah ya la'ance su duniya da lahira duniya da lahira ba za su ga rahmar Allah ba saboda taba mutunci na mummuni jifa mummuni da kazafi da ƙarya da kage ai wani kaza ne lu'inu fi dunya wal akhirah la'antar ba wallahi ba iya duniya ban ji Allah har ki gobe kiyama za ta bi mutum taba mutuncin dan uwanka musulmi sai nake mamaki walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma ka duba wannan ayar taba mutuncin mutum a jefe shi da abin da bai yi ba Allah zai la'anci mai wannan laifin duniya da lahira kuma an ce akwai azaba mai girma ga mai aikata wannan mutunci mutunci ba abin wasa ba ne ka jefi mutum ka ce mazanaci ka jefi mutum ka ce ko mace ko namiji ko ka yi masa ƙage ka yi masa ƙarya ka ƙirƙiri abin da za ka ɓata shi don wani sababi musamman duk abin da muka ambata a siyasanci ana yi ana shiga hakkin jini ana shiga hakkin dukiya ana shiga hakkin mutunci kuma mutane suna cewa su musulmi ne amma ba su san waɗannan ayoyin ba ne ba su taɓa ji ba ne wanda ya shiga mutuncin wani ya yi masa ƙage ya yi masa yarfe ya yi masa ƙarya to ka ji abin da aka faɗa la'antar Allah Allah ya hana mu jifan juna da laƙubba da maganganu na ɓatanci ya ayyuhal ladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin ku daina aibanta juna kuna izgili da juna Allah ya hana wataƙila wanda kake wa izgili asa an ya kunu khairan minhu ya fi ka matsayi da alheri a wajen Allah haka mata an hana su sannan aka ce kada mu yi lamzu wala talmizu anfusakum kada ku rika yi wa juna shagube da da da da jefa kalma da yarfe wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ku daina jifan juna da lakabin da kuke son ku aibanta juna da shi ma'ana ka jefi mutum da lakabin da in ka faɗa za a gan shi wato ya zube kimarsa ta ba a yadda ba Allah ya hana Allah ya hana mummunan zato ga yan uwa musulmi Allah ya hana bibiya neman al'auran musulmi ma'ana so kake ka samu aibinsa dan ka faɗa ka aiba ka lalata shi kuma abin mamaki duk abin da aka faɗa na shine siyasar wai a je a yi ta tone tone dan a san wannan yana da wani aibi shikenan a fito a ce wannan da yake da kaza ma yayi kaza yayi kaza a yi ta kirkiro wasu hotuna wasu videos ana biye biye dan a samu inda za a ci to ai ga mutumin naku ga abin da ya gashi a kaza wai dan me dan a bata shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mai cin mutuncin dan uwansa da laifin da ya fi na riba ma domin ya zo a cikin hadisi wanda imamu at-tabarani a ausatansa mu'jam al-ausat da kuma imamu al-baihaqi shu'ab al-iman da wasu malamai sun rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-riba 72 baban riba tana da kofa 72 ma'ana kofofin laifi riba tana da kaso kaso 72 kowane ɗaya yana da laifi wa adnaha mafi karancin laifin riba na ƙasa ƙasa mislu itiyanin rajuli umma misalin mutum ya zake wa mahaifiyarsa shine mafi kankantar laifin riba wa arbar riba kuma ribar da tafi girma fiye da wannan kofa goma sha biyu wanda mafi kankantar ta laifin shine mutum ya zake wa mahaifiyarsa wadda ifi wannan shine istizalatul rajuli fi irdi akhihi muslim mutun ya ci mutuncin dan uwansa musulmi yafi girman laifi fiye da wadancan shiga mutunci yan uwana idan ana karanto mana nassoshi qur'ani da hadisi wanda ke nuna mutuncin musulmi da kimar jininsa da dukiyarsa wallahi malam zaka ji tsoron ka taba wani musulmi ko da wasa a jininsa ko da wasa a dukiyarsa ko da wasa a mutuncinsa domin in ka yi kasan wallahi ba karamin laifi ba ne kuma hakkin wani allah baya yafewa sai shi wancan ya yafe gobe za a fara zaɓe kuma an yi kamfen wajen wata biyu da ya wuce ko fiye da haka ma ana ta harkar siyasa amma an tiki daga yau juma'a gobe za a yi zaɓe ya kamata a karanta wa mutane irin wannan hadisai da ayoyi domin su san cewa siyasa hauka bace siyasa ba hauka bace mu kuma musulmi ne bai halatta gare mu mu musulmi ba mu manta da dokokin addininmu don wannan siyasar da 'yan siyasar su ne dai su ne wanda muka sani ba wasu ba su ne jiya a can shekaran jiya a can yau kuma a nan ba su ba ne ba su ba ne waye a cikinsu bai shiga ɗaya daga cikin jam'iyyun nan ya kewaya ba waye a cikinsu wanda bai shiga ba bai shiga waccan ya shiga wannan ya shiga wannan ba waye a cikinsu waye a cikinsu bai yi mulki mun gani ba waye a cikinsu ba za ka faɗi kaza da kaza game da shi ba idan kana kyautata zato kana fata wani ya abin alheri yanzu sai ka yi masa addu'a kuma ka je ka yi masa ƙuri'a shi kenan ka sauke wajibanka amma zagin wani aibanta wani bare kuma shiga hakkin jinin wani ko dukiyarsa ko mutuncinsa don wa'annan siyasar to wallahi ba karamin laifi bane a gaya wa mutane kamar yadda muke ta faɗa galibi waɗanda suke wannan ba sa tare da mu watakila a nan zai yi wahala a cikinmu nan a samu wani a a iya samu a ɗan bashi abin duniya kankani ya shiga mutuncin wani ya shiga jinin wani ya shiga dukiyar wani ya sa mata wuta ko ya lalata amma in kai musulmi ne to ka ji waɗannan hadisai da ayoyi bai halatta ba in za a yi siyasa a yi ta hankali ta mutunci mu dai a najeriya komai namu baya tafiya a seki su masu wannan siyasar da muka aro ba haka suke yi ba haka suke yi ya kamata a gargaɗi mutane ya kamata a ja hankalin mutane mu je mu yi ƙuri'an nan domin yin ƙuri'an nan tana da tasiri musamman a siyasar yanzu ta najeriya mun san cewa akwai ƙalubale a gaban mu musulmi mu je mu yi ƙuri'an nan mu zaɓi wanda muke ganin shi ne muka yadda iya yardar mu tsakaninmu da Allah cewa zai yi hidimta wa al'umma zai yi hidimta addinin al'umma zai tsare mutuncin al'umma zai tsare dukiyarta babu laifi tunda ya zama larura dole sai mun yi in ba mu yi ma wasu za su yi mu je mu jefa ƙuri'ar nan mu yi haƙuri tana da tasiri ƙuri'ar mutum ɗaya za ta iya canja al'amari mu duba mutane masu mutunci wanda suke girmama na gaba masu nutsuwa waɗanda muke da kyakkyawan zato cewa za su yi abin kirki mu je mu jefa ƙuri'a amma kada mu shiga hakkin wani iya abin da muka yadda tsakaninmu da Allah kenan abin da kuma Allah ya hukunta wannan ba namu bane domin Allah ta'ala shi ke da hukunci mu yi addu'a Allah ya zaɓa mana mutanen kirki mu istihadi muke yi abin da muke zato ne a baya mun yi zaton ga abin da muka gani ba haka bane to mu kyautata zato mu roki Allah ya ba mu dacewa ya zama dole mu yi wannan jefa ƙuri'ar domin larurar yanayi da ake ciki amma bai zama hakki a kanka ka je ka ci mutuncin wani ko dukiyar wani ka taba ko mutuncin wani ba musamman 'yan siyasa musamman 'yan siyasa su yi tsoron Allah su ji tsoron Allah wannan mulkin fa ba abu ne wanda yake daɗin kawai ba ne akwai kuma mas'uliya akwai tambaya mulki yana da daɗi amma ina daɗin mulkin yake idan ka tana shekara nawa za ka shekara hudu ba ake ko takwas in majalisa ce shekara nawa za ka yi a can amma duk sai Allah ya tambaye ka mutanen da kake wakilta hakkin su ka sauke to menene abin daɗi a cikin nawa za ka samu kuma bare ma duk masu shugabancin sun ba wa 60 70 baya babu wanda yake kasa illa kalena duk yan over 60 ne 60 70 80 shekara nawa za ji daɗin mulki duk abin da suka tara kuma suna da abin duniya suna da matsayi kenan mulki ba wai daɗin kaɗai za a duba ba har da kuma nauyin mu da muke zaɓe ko muke goyon bayan wani sai mu kiyaye kada garin wani ya ci mu ko mu faɗa wuta Allah ka tsare mu kada garin wani ka haska kai kuma ka kashe kanka kada mu yi wannan mu je mu yi zaɓe ya dace bal wajibi ne haka yanzu muke itikadi dole a je a yi zaɓe duk musulmin da bai yi zaɓe ba to wataƙila Allah ya tambaye shi saboda me canjin da za a samu na gaba ba mu san me zai kasance ba amma in kai tsakaninka da Allah Allah ya gani abin da kai ijtihadi kenan kuma a yi addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya kuna ganin kwanakin nan musamman waɗannan watanni yadda ake ta barna musamman a cikin ƙwaryar birni abin babu daɗi a ƙasar kano a ƙasar musulmi a samu wasu wayanda suke ba san mutuncin mutane ba ba san darajar jininsu ba da dukiyarsu su rika kwace suna jiwa mutane rauni da kisa wannan kuskure ne wajibi ne mutane ku miki tsaye manyan mutane ku yi magana ku tsawatar iyaye su tsawatar mutanen unguwa su haɗa gangami yanzu yi lokaci yayi da za mu haɗa kanmu mu samar da tsaro ga kawunanmu mu yaƙi waɗannan marasa kirki da suke haifan mana da damuwa da tsoratarwa Allah ka ba mu zaman lafiya ka zaɓin mana shugabanni na gari Allah ta'ala ka tsare jinin musulmi da dukiyarsu Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya a ƙasar mu ka ba mu shugabanni na gari Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا رب العالمين Allah ka zaɓin mana shugabanni na kwarai Allah ta'ala ka amintar da jinin musulmi da dukiyarsu da mutuncinsu Allah ka sa a yi wannan harka a gama ta lafiya lau Allah ta'ala ka amintar da mu a ƙasar mu ka ba mu zaman lafiya Allah ta'ala ka ba mu yalwar arziki halin kunci ka yayi mana ya ubangiji ka yalwata mana kai mana albarka cikin kasuwannin mu da sana'o'in mu ya Allah kai mana albarka cikin rayuwar mu matasan mu Allah ka shirya mana su da matan mu da mu baki ɗaya ka yafe mana kurakuran mu ka shiga magabatan mu Allah ta'ala ya amintar da mu ya ba mu zaman lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين